وصحبه ومن والاه وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أعلم أولنا مريتي نا داربا كريم ذكر الموضوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan shida a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya ta miladiya gaba da karatunmu na hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda al'imamun nawawi ya tara a wani littafi nasa mai albarka wato al'arba'in nawawiya kafin wanda ya wato duk darasinmu na ƙarshe mun karanta hadisi na talatin da biyar kuma ba mu ƙarasa sharhinsu ba mun tsaya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tadabaru ko yawa hadisin abu huraira ne radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم آه من كرنت من حديثي da kuma maganganun malamai akan abin da ake nufi da ta hasadu muka magana hasada haramcinta da wato wa'idin da ya zo a kanta da irin abin da take na ɓata ayyukan mutum da kuma ta najushi cewa abin da ake nufi da shi ma'ana biyu asalin larabci abin da za a yi cikin yaudara wato da makirci da yaudara mutum ya yi wani abu sai ake ce ma annabi a babin ciniki kuma wato shine mutum ya ƙara farashi ko ya ƙara kai akan abin da mai sayarwa ya ambata zai sayar saboda kawai ya hana wani saye ba don shi yana so ya saya ba shine tunaji shi in kaji mutum ya zo zai sayi wani abu an kusa a sallama masa ya kawo dubu goma ita ce kun za ka da dubu goma sha ɗaya saboda wancan ɗin ya kasa saye ya tafi wannan annabi sallallahu alaihi ya hana shi saboda abin da ke cikin sana bata ƴan uwantaka tsakanin ɗan uwa musulmi da ɗan uwa su musulmi wala ta ba gabu shi ma mun yi magana a kai wato kada ku yi kyamar juna wato ku samu kiyayyar juna wannan na kin wannan wannan na kin wancan ku samu wato kiyayya wannan shi ma haramun ne to inda muka tsaya dama za mu tashi yau saboda lokaci ya kuri a hadari ya tafi a wancan darasin mu na ƙarshe shi ta ba mu kara fara shine inda ke cewa wala ta dabaru kuma kada sashen ku ya juya ma baya ya juya ma sashe baya wato tsakanin ku da juna a samu qati'a asalin abin da ake nufi da wannan shine qati'a yanke wa juna ko hijran mutum ya kaurace ma dan uwansa a kauracewa ma'anarta misali ka hadu da ɗan uwanka ya zama cewa ko sallama ba ka yi masa idan wannan ya haɗu da wannan sai wannan ya kauda kansa nan wannan ma ya kauda kansa can ya zama cewa babu sallama tsakaninku to wannan haramun ne a duk malamai sun fita wannan abun zuwa kashi biyu sun ce akwai alhaji ko tadabur da kan kasance saboda wani lamari na addini in da wani lamari na addini ne mutum yana bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma musulmi ko wani irin musulmi ya kuma cewa ya aikata wani abu mara kyau abin da yake aikatawa din nan a nuna masa cewa su Ka'ab bin Malik da abokansa su biyu a annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo har jikinsa suka yi sallama ya kau da kai har Ka'ab bin Malik yake cewa wallahi yana kokarin shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya motsa bakin sa ko bai motsa ba shi da ya sake ya sake samun tashin hankali irin wannan a ce kai wa annabi sallama ya ji amsa maka wannan ba karamin tashin hankali bane koma gida ita ya rasa abin da yake da daɗi wannan shi ake cin a ko hijira wani laifi da mutum ya yi a addinanci sai ya zama da kaurace masa a wannan shar'ance ya halatta idan mutum yana aiki wani abu marar kyau kaurace masa dan zama cewa ya wa'azantu sanadi da malamai suke guri ɗaya ne cewa shin kowa da kowa ne zai iya yin wannan ko kuwa wani ne muhimmanci ne wanda auracewar tasa ana fahimtar cewa darasi ne idan misali a ce ga shugaban al'umma da kalifan musulmi ko sarki ko shugaba dai ko shugaba ko na iri idan mutum ya kauda sai ya ki kula shi kowa zai tambaya wani me ya same shi ko kuma babban limami ya ga wani shi ma ya kau da sai kula shi an ta ce me yasa wani ko sallama ba a yi duka ba sai ka ga cewa mutum za a ga cewa kowanne wani abu yayi ne har ya zama cewa ba a masa sallama ba in ya zama shi zai wa azantu kaucewa ko kauracewar da wannan mai kauracewar ya masa to an sunanta da kowa kai masa amma idan ya zama wani ne gama garin mutane zai ki masa sallama wanda in ya ki masa sallama ma ƙila ya kara masa dawa ko izbili to in ne kuma da cikin sama bai mun sallama ba misali in ya zama idan ka ki masa sallar ma wannan shine da ciki ko bai bai wa'azantu ba kenan to ba fa'ida a cikin kai din ka kaurace masa sai wanda in an in an kaurace in ya kaurace masa din zai wa'azantu kuma kenan ashe asalin kauracewar wannan shine dan aiwa mutum wa'azi ba manufar shi ne a ƙarfin shi ba yankin shi abin yawa don a ƙarfin tashin amma ya zama daga wanda in ya ƙarfin tashi shi in zai ji wa'azi a zuciya ta ce bai wancan halin shin kuwa in an mutum da zai canza halinsa ba kila ma ya ƙara wucewa cikin abin da yake bayar kyau babu fa'ida su malamai sun yi maganganu da dama akan wannan kuma wannan abin da wa'azanci ba babu fa'ida ka kaurace masa din a bi wata hanya din da ka iya masa wato nasiha ta yadda zai zama cewa a zai daina wannan mummunan aiki amma idan ya zama cewa babba ne a gari shi masa sallama kun ga wannan za a sami abin lura musamman ka aka sami annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wani mutum da wani laifi musamman ne a da kafin a yanke ko a kusa wannan hukunci da a manzan azalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya mutu da a kansa to annabi baya masa sallah sai a zo a ce ga wani ya mutu sai tambaya a kusa shi a kansa inda ba shi a kansa shi da ku shi masa sallah amma kafin rasul manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an soke wannan hukunci yakan yi sallah akan wanda da yana da biki kuma wannan shine ya wuce tsakanin sahabbai da sauran wato tabi'ai da sauran malamai amma an sami lokaci da cikin sabbin ko tabi'ai cikin cikin lamba ga wani mutum da ya shahara da wata bid'a misali lokacin da bid'a irin ta bihamiyya irin ta mu'tazilawa irin ta rafida da makamantan idan lokacin da ta taso to idan mutum ya shiga irin wannan in ya zama an kaurace masa zai wa azantu ya daina abin da yake dawo cikin mutane ya watsa wannan bid'a ya kama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin irin wannan kauracewa su yi masa sallama amma in yanzu ba zai wa azantu ba kuma yana ganin ka kai ai ba ku isa malam ka kai matsayin ilimin da zaka iya masa nasiha ba ba fa'ida da ka daina masa sallama din don haka yi masa sallamar tafi muddin dai in an masa sallamar a an an ki masa sallamar kai ba zai wa azantu ba kun fanci wannan gefen ko ka'idar da malamai suka sa kenan yau ba kowa ne ke yi ba illa wanda in yayi din da awa azantu kuma a daina domin duk abin da ake so a wannan shine in awa azantu a wai kanta musul din ba a nau'i na biyu na hijiran shi ne da ya faru a bangaren wani al'amarin duniya abu ne na duniya ko misali mutum ya zage ka ko ya cima mutunci cikin mutane gaskiya in da kamata ka ci gaba da hulɗa da shi sai ka ɗauke ba ka ma amsa maka sallama in ya sallama maka shi kanka ko dai a ce wani abu na ya haɗa ko amma ba na addini ba fahimci wannan sosai ba na addini ba yau rayuwar ce yau da kullum kuma ku ta ce bai iya ba yana muna na haka yana muzguna ma kuma in yi maka sallama ka kau da kanka to wannan ta halatta amma ka kusa kwana uku idan ta wuce kwana uku ta zama haramun mun kana yi ne la'alla duk nuna maka bakin cikin ka cewa ka damu da halin da yake yi maka ce wanda muke ji annabi sallallahu alaihi ya gaya mana cewa la ya'jura akhun akahu fawqa thalath dan uwa mumini ya kaura cewa dan uwansa mumini fiye da kwana uku yau da haka kenan kaga da shi da kwana uku ko da kwana uku zuwa kasa ba laifi bane hakkinka ne ka iya neman su ka iya kuma cewa ka yafe ka hakura da mu'amala da shi ina da mun gane wannan amma ka kokari ya wuce kwana uku wannan kashi biyu kenan da malamai suka ambata a bangaren wannan tasaburi din akwai littafi da dama da malamai suka rubuta kan wannan bangare musamman a littattafai na nasiha da wa'azi da da'awa malamai sun yi magana a wannan babin sosai daga cikin abin da nake iya riƙewa akwai littafin annawawi الفرق بين النصيحة والتأييد وفي النصيحة دكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي كانت في التحيي تحدي ربوتا ما يفتو أن القائدوجين شوى لا يد أكي مثل باكوي أبون كوا يقول شوى كوا يبدأ أكي صوبة na fata mu fahimta bangare na abubuwan guda biyu ne in a cikin lamarin addini ne a yi don a wa'azantar da mutum wanda shi kuma ba shi da kaidi zai iya zama kashi guda zai iya zama wata guda shi na addini ne amma ya zama wanda zai yi din wanda in ya ki yi wa mutum sallan ba ko ya koyace masa shi wancan din zai wa azanci ne ko ba wannan babu maslaha ma'ana sun ce wannan yana da alaka ne da maslaha in an ga akwai maslaha ayi in babu maslaha shi ma sai a iya bin sa wannan kuma na kashi na biyu cikin lamarin duniya yau da kullum din mutane to shi kuma sai ya wuce kwana uku da fatan mun fahimta Allah maɗaukaki ya kawar da sababin ma da nisa a sane a sabure da tsaure cewa juna tsakanin musulmi sannan su su wala ya bai ma'abuku ala bai iba abin kada sashen ko ya sai da wani abu ko ya ciniki kan cinikin ɗan uwansa wannan abu shi ma malamai sun kawo masa sururi da yawa akwai riwayoyi da suka ce wala ya sum ala sumi akhihi wala ya sum ala sumati akhihi kare waɗannan abubuwa guda biyu kada ya ta yi a kan tayin dan uwansa kuma ya nemi aure a kan neman auren dan uwansa to shi da na ciniki sun kawo masa surori da yawa kamar misali mutum yana tsaye tsakanin mutane suna ciniki sai ya ji an yi istifaki ma'ana wannan ya sai misali wani abu na dubu goma a hannun wannan kafin a ce ya je ya kawo masa ka ce kai ka saya dubu goma sha ɗaya wani kayan ciniki a kan cinikin ɗan uwanka ka saya kenan ko kuma idan wani ne ya zo saye kana so a sayar maka dubu goma ga shi zo in sayar maka a dubu tara ana ce wancan na ɗan uwanka kai ka zo a saya a goma kun ga shine wala ya zai ba abu kuma ala zai ba abu ɗayan ku ya sayarwa ma'ana ya sai da wani abu akan wato abin da aka sayar ma dan uwansa ko ma'ana da ciniki a kan cinikin dan uwansa bai'i a nasa a larabci shine sayarwa shira'i kuma shine saye a larabci duk da cewa da cewa kalmomi ne wannan na ɗaukar ma'anar wannan duk kan zo da ma'ana kamar amma dai akan musu wata alama ana cewa ba'a ya sayar sha'a ya saya shara ya saya shara kuma ya sayar an fahimci bambanci ana ta'un a ba'a to saye kenan a sayarwa ba ba'a kuma ba tare da ta'un din ba sayarwa in kuma wajen ishtira ne ishtira mai ta'un shine ka saya shara kuma ka sayar sharahu bithamanin muslim in suka ce da shi ba suka saye shi ba in gane wannan yawwa to suka ce wannan kalma duk da cewa bukin afirka to shira'in ma yana shiga cikin ka kada ka yi tsaye cikin wato cinikin da aka sayar ma ɗan uwanka lokaci cikin ka saya ka ƙara kuɗi dan a sayar maka in kuma sayarwa ne kai mai sayarwa ne to kuma ka sayar kan wato bayan an yi ciniki an sayar ma ɗan uwanka ka zo ka ce a'a ka sayar maka domin a fasa cinikin ɗan uwanka mai sayarwa a dawo kanka da haka mun fahimta duk wannan ɗan kuma malamai nan sun tattauna sai wannan abu ana haramta shi ne idan an samu abubuwa biyu an samu ittifaqi kuma yarjejeniyar za a yi kulla wato cikin misali shi wasu malaman suka ce fi majalisar siyari abin da aka hana shi ne in ana cikin majalisar siyari ne majalisar siyari idan ka sai abu a wurin mutum shar'ance kana da zaɓi kwana uku idan ka tafi a kan yarjejeniyar cewa ka ɗauki cewa sai za ka je kai shawara in ka tafi da wannan kalmar mutum yake da zai tafi da sai ka dawo ka gama shawarar da an faɗi wannan in kuwa ba faɗi wannan ba sai ku saya ya sayar maka ɗauki kuɗi ka bayar ka juya ka tafi ciniki yayi wannan wannan akwai babin kidarul majlis da dogon zance da malamai suka yi akan akwai shi ko da maliki ke ta da makamantan dai a tattaunawa da malamai suka hana me ake nufi a nan shine sun ci in an samu ittifaqi ya zama abin da ya rage ko a rubuta ko kuɗi a kawo kuɗi kuɗi ka zo ku shigo shi ne aka halarta amma in lokacin da ake tattaunawa ne nawa za ka sayar min zan sayar maka kaza wannan ya halaka shi ma ka shigo ka sayar min kaza kun shi wannan amma idan aka ce na sayar ma kaza sai shi ma yake dakar ka to bari in ji dawo to anan haramun ne wani ya shigo kun shi zan ce amma an ana cikin ciniki ba a riga an ciniki bai gama fadawa ba sai iya shiga sai a cikin na in naka ne ya fi sai a baka in kai ne mai sayarwa ko kuma kai ne mai sayar da ba mun fahimta cikin wani abin yake da babin saumi shine abin ciniki mutum ya ya fi farashi farashi domin shi shar'ance akwai wani ciniki da ake ce ma bai'ul muzayid bai'ul muzayid abin da ake zuwa misali a zo wani cikin sai zo ya ce ga wannan abun nawa za a saya sai mutane su taru da yawa yau da ake kuma wanda ake in na gwanjo ne aikin ake cewa ma'ana wannan ya ce na saya naira biyar sai wani ya ce na kara shida kuma kayan gwanjo dai shi ya fi shahara ana haka sunan su bai ulmu bayada wannan ma ya ce na kara kaza wannan ya ce na kara kaza inda mai sayarwar ya ajiye ya ce wane shi zai sayarwa shi kenan an tsaya kai yau to kun ga wannan ba kan bane ya halatta ai wannan amma dan bazan ce idan aka gama shi faɗi wane za a sayarwa yawwa in shi za a sayarwa yau ina jin ba option ake cewa ko akwai sunansa da sunan shi da gwanjo option yawwa option yawwa a eh haka ne shine gwanjo ko hau shine gwanjo da haka ne da ba gidin ko to in kun fahimta kar mu a wajen sifa da Allah istilahi ne muka saba kowa da ya fahimci da ake nufi to shi kenan to wannan da kuka fahimta shi nake nufi yawwa wannan gefen ya halatta idan aka yi ciki aka ce an sirmawa ne sai ya zama cewa bari ya ce bari ya je ya kai ya kai kuɗin da gida wannan haramun ne wani ya shiga shi kuma ya ce a to yanzu ni zan saya ya fata mun fahimci wannan domin ne asalin suka kalli abubuwan da aka haramta a wannan hadisin aka ce wala ta asali ba ta na da shi wala ta bagabu wala ta dabu wannan hadisin asali ne a babun jari in uwantaka abin da zai bata yan uwan ta tsakanin musulmi da musulmi shine ake zaɓo wasu da mana don mu guje su domin su kuma mana yan haramcin su haramci ne ba wai don ba haram ba ne tsarin haramcin da ke ciki shine da yan uwan ta da ake yi domin idan kace an riga an yi ittifaqi da wani da ka masa an yi yarjejeniya kafin kawai ya kawo kuɗi ko kuma kafin ya zo ya sa hannu a takardar yarjejeniya sai ka kaga kuɗi a bata nasa a bata a yi nasa to wannan buƙatar yan uwantaka wannan kowa ya aka yi wannan in ya dawo sai ya ce to ga kuɗi na zo da shi sai a ce sa ai wani ya riga ya saya ya zai kalle ka mutumin da kyau sai ya bi kuma dan wannan nasa bayan ya san shi ya kai wannan abin da ya shigo sai ya ɓata ɗan uwan ta tsakanin su biyu to wannan shine asalin abin da ake hangowa a haramta waɗannan abubuwa ne haka nan abu na uku abin da ya shafi neman aure wannan saurayi ya nema ko kuma ko da wanda iri ne kuma da saurayi ba yana neman aure ya nema kuma har an karkata zuwa gare shi iyaye sun ce to mun karɓuwa ne ba ɗaura aure ba mun karɓuwa ne shi za a yi da shi shine an yi rukuni ko an karfi haramun ne wani ya zo ina ya ce zai shiga ya nemi wannan yarinya an fahimta amma idan ba a yanki ba iyaye ba su ce wani ne a ciki ba an gama kowa zai iya shigowa babu zancen wani ya shigo wani kuma ya gan shi ma a kusa gidan har a samu sakani duk wannan in ba a gama cewa kai ba ne kafin ɗan uwanka shi ma ya shigo za mu iya haka ana ne ke su da ne ga wasu me yasa na tambayi akan wannan ka ga wani ko jin labari ya cewa wani ya aika shi ma yana neman yarinyar da yake nema to shi kenan an shiga da shi abin inda ka haramta wannan shine in an riga an tsaya akan kashi in ku ba a tsaya ba to kokari za ka yi kamfi za ka ci gaba duk yadda zai yiwu ya zama cewa kai ba kai da kai an ba da dabarun da za ka iya ta tattaunawa zai ba da kyaututtuka shan hankalin iyaye da aika waɗanda za su sa baki amma idan ya zama cewa haka kawai kafin a yi yarjejjiga a kan kai ne kuma su fushi a kan wani ya shigo ina ga wannan bai dace ba kar ka ɗora maka ka wannan bikin ciki ɗin yau sai kuma idan har ya zama mutum yana da zafin ran da zai zama cewa idan an yi irin wannan samu gaba to mutum shi kuma sai kalli ya auna maslaha da masalar abubuwan kar a sami fatin ya yawa duk abin duniya za iya samu wato madadin a wanda iyaye da suka mutum ko ba ta ba in ce kyauta duk abin da zai a cikin yan uwa shi ake kyauta kar a sami tsakani din a sami wato wannan ya ɓata da wannan wannan ya fi shi da wannan har a samu hasada to a ƙarshe sai yake cewa ko kuma bayan ya faɗi wannan sai ce wa kunu ibadullahi ikwanan zama ɗan uwan juna wato bayan Allah kuma ɗan uwan juna bayan Allah ne baki ɗayan ku malamai su ce an kalli lafafin ibadullahi saboda dawo da mu zuwa ga matsayi ɗaya dukkan mu bayi ne da ni sai da wani da wanki bayi ne na Allah haka kowa ya kalli matsayin su bawa ya ji cewa ɗan uwansa musulmi ɗan uwansa ne kada ya kyamace shi kada ya masa hasada kada ya masa kiyayya kada kuma ya ciniki akan cinikin ka ko makamantan waɗannan abubuwa da suka ambata shi kuma dai ya fi ɗan uwansa a ƴan uwantaka za mu ga cewa akwai muktasar akwai kuma mauhuba mauhuba da Allah maɗaukaki ya bamu ya ba mu ita da ya mu musulmi mun ba mu a cikin ali a suratu ali imran da ke cewa zakuru نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا kun ga wannan mawuɗin ba mu kuma ba ce mawhuba ce Allah ne ya zace ne ya ba mu cewar kowa daga cikin musulmi ne to wannan musulunci siffar musulunci da siffar imani ta haɗa mu ta mu zama ƴan uwan juna yadda a gidanku ba ka so a saka ƙaninka to haka ka ji cewa wannan ɗan uwanka ne mumini ba ka so a saka shi ba shi ka aka amfani da lafazin kowa kowa ana nufin ɗan uwantaka wanda za ka ji kamar ɗan uwanka ne na jini ba ka san abin da zai tsaka masa ba ka yi masa ba ba za ka yi wani abu da zai tsaka masa rai ba wannan kafin shi ake cikin muhango a cikin wannan hadisi abu na biyu a kowa mustafa ɗan uwantaka da za a iya wato samunta ta hanyar ne ta hanyar gyara alaƙa gyara alakar bayan kun zama mumine to gyara alakar nan yana sa samu ɗan uwantaka da wata domin ɗan uwanka duk ɗan uwanka mu duk mumine ke ɗan uwanka ne za ka ga wanda kake kyautata alaka da shi sai ga ukubar imanin ma ta fi tsakanin da shi sai ga wanda ba ka san shi ba kada mu fi wannan wata da shi ke ɗan mu riƙa ƙoƙari muna da Allah madaukaki ya bamu ta kasancewar ya kamu a matsayin mumine shi mu samu riba biyu Allah ya samu dace sai yake cewa kuma almuslimu almuslimi shi musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu baya zalimtarsa lan ikhbar ne ma'ana nahi me ake nufi ba ai ba cewa aka yi la tazlimhu aw la annahiya aka ce kada zalunce shi cewa aka yi shi musulmi ai dan uwan musulmi ne baya zalunta ma'ana baya zalunta su kuma labari ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa shi musulmi in dai kika musulmi musulmi ne na hakika to ba zai zalunta ɗan uwansa ba ke kenan an samu to an aka laifi wannan kenan ikhbar da dai annahi labari ne wanda nasa nahyi ake nufi anin ake nufi cewa haramun ne kenan kashe zalunci ɗan uwanka zalunci ta kowanne ɓangare yawwa ko a harkar mulki ko a harkar kai ɗan ne ko babban ko ɗanka ne kai ka zalunce shi kai masa abin da ba daidai ba ko ka bambanta tsakaninsa da ƴaƴan ƴan uwansa zaiwa wannan zaiwa wannan ba a wajen aiki ne kai ne shugaba ba wannan dama ka hana wannan kuma wannan ɗin yana da dama ka kai wannan promotion ka dan kware na wannan ba ka bayar file ɗinsa a yi masa ba duk waɗannan suna cikin zalunci kullum dai ba saboda wani dalili ne da aikin nan ya ba da damar sa abubuwan da suna da yawa abin da yake dai an ɗauki wani abu an sa shi ba ma a halin kuma shi ake ce mazalunci dai zalunci zalunci shine wa bu shay shi ghairi mahalli kuma abu ba a mahallin sa ba eh ga inda yake sai abu shi kai ba ka inda yake cikin kai a wani wurin ba to wannan shi ake ce mazalunci ko zalunci ko kuma musulunci wala yaqbuluhu haka nan kuma baya ta biki kula da wuta karatu dole kuma don da ake kare baya ta biki kuma ba a bayanin me ake nufi da tabarwa tabarwa sau da shi baya ta da shi kuma sun ya fahimci kuma baya ɓaci da shi ya fi da hanya mara ci ne ba ita ake nufi ba ita ce hamza shine tsarkun nusra a larabci abin da ake nufi kenan kyale dan uwanka shi ke taimakonsa shi ne al-fulan wannan yawa la yakhzuluhu ay la yatruku munasabatahu baya barin taimakonsa ina gani ya shi halin bukatar a taimaka masa shi ke taimakonsa an zalunce shi yana da damar ki shi kaya a kwace shi daga harkar zaluncin nan shi ma wannan ba in uwanta ce ta nuna cewa ba in uwanta ba sun fahimci wannan dama ai annabi sallallahu alaihi ya ga mana cewa a kusuru haka zaliman ko mazluman ko ka taimaki ɗan uwanka ko azzalimi ne shi ko wanda ake zalunta ma'ana ko shi azzalimi ne ko kuma wanda aka zalunta har ka fi shi wannan shine ka azzali a shine wanda aka zalunta mu mun fahimci cewa wanda aka zalunta a taimaka domin wanda aka zalunta shi ne da ake taimake shi to wanda ya zalunci ba za a taimake shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ku kama hannunsa ku hana shi zalunci yawa ku hana shi zalunci ku taimake shi domin zalunci aka yi shi menene shi adam aka to wanda zai ci haƙƙin ɗan adam ana warware shi ne idan an nemi yafewa idan mutum ya mutu da haƙƙin ɗan adam a kansa ai da madaukaki ba ya fa haƙƙin ɗan adam in haƙƙinsa ne shi Allah Allah Allah yana yafi shi zina da sata da shan giya waɗanda abubuwa da su Allah idan ya zama ko dukiya ne ko wani abu na duniya na wani dan adam ya dauka da tare da haƙƙin sa shi kuma haƙƙin dan adam ce shi kuma sai idan dan adam ne ya yafe maka to shi kenan sai a ci a yafe shi yasa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisin nan na muflisi kusan hadisin muflisi ne ka magana akan ko shi cewa kusan wane ne muflisi muflisi a cikin mu shine wanda ba shi da duniya ne ba shi da dirhami ba shi da ko ba shi da kuɗi ba shi da naira sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a muflisi shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama da sallah da zakka da sadaka da kyautayi da abubuwan aikin ashiri sai dai kuma sai ya zo ya ci mutuncin wannan ya saki cikin wannan ya jiki wannan ya zub da jinin wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam sai a rika daukar ayyukan alherin sa da ya aikata wancan sallar da azumin da mutum da ya bayar sai a rika dauka ana rarrabawa waɗannan da ya zalunce su kun ga a shi kenan ba a yafewa sai a ɗauka ana rarraba waɗannan idan abubuwan alherin su suka kare ba a duba biya ba sai a ɗebo zunubin waɗannan sai a tura masa sai a jefa shi la ilaha illallah sai idan ya tafi kuma akwai tauhidi bayan an kona shi gwargudan kunwan nan kono nan kuma ba mai daɗi ba sannan Allah madauki cikin da shi kuma saboda tauhidi sai a mai da shi gidan yan aljanna gidan wato masu tauhidi shine aljanna kun ga al'amfani da tauhidin nan ke shi kullum ake nanatawa tauhidin nan tauhidin sun kana da shi ba wai yana ta maka je ki zunubi ba amma yana da dubbar ranar su cewa duk zunubin ka Allah in ya gida zai iya yafe in ma zai yafe din ba to amma saboda wancan tauhidin shi wancan ita wancan tauhidin tana da ida ba har abadan ba sai a ciro mutum sai a sa shi aljihu saboda wancan tauhidi din bai mutu da shirka ba Allah maɗauke tabbatar da mu da tauhidi kuma ya ba mu ikon ne tun da duk da ya hal to wannan kenan a la ya fuzuhu ko sai ce wa la ya kuzibuhu ko kada ya masa ƙarya akwai bambanci tsakanin kaddara da kaddara ce kaddara me ake nufi kaddara ya ƙaryata shi kai ka yi magana sai wani ya ce kai ƙarya kake yi wani shi ne kaddabu da karyata shi kaddabu ashabul hijr al mursalin ko ashabul mursalin al mursalin zuwa in waɗannan da suna na alqur'ani da yawa Allah madauki yana gaya mana cewa wasu daga cikin mutane sun karyata annabawa amma aka ce kaza shine yayi karya to ya ta'adda li maf'ulihi shi ma zuwa da maf'ulin bihi a ce kaddabu yayi masa karya ko a ce ya fi karya a kansa ko kuma wato ya zama cewa ya zuba shi labari ya fi karya wadannan abubuwan duk sun banci ko abubuwan ku ne ya fahimci su sannan ko ta karya ta shi ma'ana wani ne ya yi magana kai shi ke karya yake shi ma wani haramun ne haramun ne ka karya ta dan uwanka in ya yi magana magana ka cikin lalabar shi wannan makareci ne mun riga mun sakanin wannan ba daidai ba ko da karyar ce sai idan kowa ya riga ya san ƙaryan su ba da shi da suka cewa wannan abin da ya fi ƙarya ne amma ba shi suka da ƙaryaci da shi ya zama halin su banci tsakanin shi wannan maƙaryaci ne kuma idan ya faɗi ƙarya ka ci ƙarya ne in ya faɗi ƙarya ka ci ƙarya ne ba shi suka yi ba sai wannan ya ce a wannan abin da ka gaskiya ƙarya ne shi kenan kuma an ka ce masa wannan maƙaryaci ne to shi ba shi ƙarya wannan shine ake cewa iman wajen hukuncin kafirtawa da aka fahimce shi mutum zai iya aikin kafirci sai a ce wannan abin da wani ya aikata kafirci amma kar a ce kai wani kai kafiri ne bambanci wajen abubuwa ɗin yawa idan ya zama ya yi itikadin ya yadda duk abin da ke ciki ya san duk sharuɗa to wannan a lokacin ke zama kafiri amma dai ya aiki kafirci za a fi ya aikata kafirci. Gefe na biyu kuma mutum in ka zo ba shi labari sai ka faɗi ƙarya ƙarfi masa ƙarya mutum ya amince da kai ya yarda da kai aminin ka ne amma sai ka masa wata magana to wannan ita ce nufi ana la ya kadibu ba la yu kadibu da kida ko su masu sharhi sun ba da ma'anar da su kan kadibu hudun cewa kada ya kare shi abin ɗaya ne ka kare tashi kada in ka tashi magana kuma kai masa ƙarya haƙƙi ne na musulmi ɗan uwanka kanka cewa in ka tashi ka buɗe bakin ka ka gaya masa magana Allah ka gaya masa magana da zai yarda da ita ka gaya masa magana da kai din ka san cewa gaskiya ce sai ma me ake cewa ƙarya me ma'ana ƙarya ƙarya ita ce abu da ya saba ma waƙi ma'ana a zahirin waƙi ba haka yake ba akwai abin da ba haka yake ba akwai abin da ake ce ma tauriya ina ji musamman magana a kan ko tauriya ita ce karfi ka faɗi wani abu yadda shi wanda kake gaya ma din zai iya fahimtar wanda kake so ya fahimta kake so ya fahimta amma ainihi ba wannan kake nufi ba mun fahimci wannan yawa za ka fara kaso ne sai eh da kuma ki a kofar gida kake ba ki kuma fitar ba ko kuma a ina kake ka faɗi wani abun da shi zai fahimci wani abu da zan kuma ke gama yin ƙarya ba dole shi ake ce ma tauriya kuma da kuma sallallahu alaihi wasallam idan zai fita yaƙi yakan yi tauriya anan tauriya anan sallama warra kuma ce warra shi ne warra bi gairi ya sa wani abu a bayansa sai a fahimci tsakanin haka zai fita yaƙi in za a je uhudu sai ya ci za a je kandak misali shi kuma wannan dan islami ne ga kafirai wannan a yaƙi ya halatta dama da yaudara da ƙarya a yaƙi ya halatta su yi wa kafirai mun fi wannan duk ɗan uwan musulmi ya halatta ba duk da buku buku bai koye ba kan da zai fita buku ya ci za a ci shi ake nufi da tauriya shi ma wannan malamai suna cewa bai kamata mutum da yawaita yin ta domin manduha ce hanya ce da zai gangara da mutum sai shi ya saba in ya saba da ita zai iya yin ƙarya ce haramun ne mutum ya dan uwansa musulmi ƙarya shi kuma yake wala iya hasiruhu kuma da ya wulakanta shi haramun ne ka wulakanta dan uwanka musulmi sai saboda mutum ta duba na kanka ta fi tasa sai kai kana da wani asali da wani babban gida an san mutum manyan mutane ne sai ya kalli wani wanda ba shi cikin wannan nasu da ta jini da shi kai ba ɗan kuma ne ma asali wannan ibi halatta ba sai kuma a cire shi ko bangaren sana'arsa sana'ar da yake yi idan kaskashiya ce shi ke kai kuma kai kuma me kaza ma me zaka ga mutane duk irin waɗannan lafuwa din haramun ne shi haramun ko abu ba ma alhaji kai ana ka ɗauki ko wani abu ne na wasa kawai za ka iya yin wasa da shi illa in babin mizahi ne kuma ran mutum ba zai ba iya yi a ɓangaren mizahi amma mutum ya yi don wulaƙanci ko wannan shine haram haramun ne kuma Allah ta'ala zai rubuta mutum alhaki a kansa Allah ya shi kuma kubancin wannan duk yana daga cikin abubuwa waɗannan abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waɗannan guda la yadlumuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu wannan abubuwan malamai suka ce abubuwa ne waɗanda in kai wa ɗan uwanka to ba a ɗauke maka shi ka neme ya yafe maka kamar yadda na fara magana da misali in muka tashi sa magana akan giba sai na zama tashi za ka iya sa babin ko wulakantawa idan su suka jikin mutum aka kalla gibarsa ko misali a suka tashi gidansa ko ko galau haka mancin irin yasudin da mutane suke amfani da su idan muna na ɗan'uwansu wannan shi ma giba ce nan ayar zai iya shiga cikin ayar zulimu domin zulum za ka iya zalunta ɗan'uwanka ko a dukiyarsa ko a iyalinsa a mutuncinsa ko kuma wato a jininsa kuma yadda zai mana a ƙarshen hadisin duk waɗannan idan kai wajibi ne sai ka ka nemi mutum ya yafe duka. Ita malamai har suka tattauna idan mutum ya ci haƙƙin wani ba da izini ba to tsewa azantu ita so ya mai da shi ya zai yi in wani yana nan da ransa a kai masa in ya mutu a kai ma gidajen in ba shi da kowa to a fitar da wannan abu da ya je gare shi duk wannan mutane sun ba da wannan damar idan giba ce shi ma wajibi ka je ka ce wane mun yi kaza mun yi kaza mun yi da kai sai wasu malamai suka ba da dama idan mutum yana tsoron za a samu fitina ko kuma a yi ta ziko mummuna shi a kuma yanzu ni tsakanin da wani ashe da yake ga wani lokaci shi wannan kokarin a gyara din maimakon a gyaran sai ya jawo abu muna da wannan da yawa musamman mu a ɗabi'ar mutum hausa to malamai sun irin wannan ya auku kuma kana tsoron wani abu ya faru to kai kai masa istighfar yawa ka ci cewa Allah ka gafarta ma wani ka gafarta ma wani ka kai masa istighfar sai Allah madaukaki ya kai maka wannan gibar da kai kuma idan mutum ya zo ya tunkare ka ce na yi giba ka da Allah ka yafe mini malamai suka ce musulmi ne ka yafe masa kai kana tone tonen to me kike saboda zai kai da tone tonen ko ka faɗi da ba shi ka yi faɗa ba kuma ya zama cewa wannan abin da za ka faɗa da in hakikatan haka ka faɗa cewa maimakon a gyara ta ga abubuwa asalin mutum yana da kyau mutum ya zama cewa ana rufa ma juna asiri rufa ma juna asiri inna mabi'i ne mai muhimmanci a musulunci ya kamata mu mu dauke shi da wasa in ka haɗu shi za a ga wani mutuncin sa ya zube to kai kokari sai ki ya ce da shi kuma zancen a wani amini na ne in na gaya masa ba zai gaya kowa ba a'a shi ma yana da aminin sa sai zai gaya masa shi ma da aminin sa sai gaya masa shi ka ga cewa mutane sun ji abin kuma bai dace ba yana da shi ka kiyaye to juna mutuncin juna a da shi ce mutum shi manzo sallallahu alaihi wasallam yace at-taqwa ha huna taqwa nan take to yushiru ila sadri yana nuni zuwa ga kirjinsa ya ga marratin ma'ana tsoron Allah taqwa khashyatullah muraqabatullah shi ake ce mata taqwa to anan yake ya nuna kirjinsa a malamai nan sun tattauna me ake nufi da isharar da ya zuwa ga cewa a kirji zuciya take ko wasu mutane lokacin da kake musu wa'azi ko kake musu nasiha ko wani abu wanda yake yana daga cikin zahirin aiki zahirin aiki cewa wani ya ta kuma ba ita ta wannan ta tsawa fa anan take ba sai ka ina yin irin abin da kake ba annabi ma ya ce ta tsawa a zuci take yana da cikin amfani da wannan hadisin wajen wannan yawa wannan ba daidai bane hadisin yake nufi shine aikin zahiri mutum zai aikata da yawan sallah da yawan azumi da alamar tsoron Allah da ta tashifi da nuna mai tsoron Allah ne da ke da gemu da sa kaya sutura na musulunci wannan duk daidai ne ana neman su to amma ba su su fiye nuna tsoron Allah ba wannan su sai an samu abin da ke cikin zuciya da waɗannan din sosai a samu tsoron Allah sosai ba wai ana nufin waɗannan na zahirin ba komai ba kai watsi da su ai kawai ka samu na zuci daga alhadisin yake nufi ba amma hadisin ta ce zahirin ba shi ne ainihin dangariyar abin da Allah ke so ba babban abin da ke so shi ne zuciyar in aka same ta a lokacin zahirin zai fi amfani tare da cewa zahirin nan shi ma an neme ka da ake kashe akwai wanda ba mun kai shi ba kai da laifi abin mun fahimci yawa da haka ma'anar abin shi ne asalin komai a zuce ke shi ka manzo Allah sallallahu alaihi hadisin da muslim ya rawaito cewa yayi inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum lakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah madaukaki baya kallon surar idar jikinku ya kalli wato yadda jirin halittar da yake ko shi mai kyakkyawan sifa ne ko ba mai kyakkyawan sifa ba duk ne shi gajere yana ado ko ba ado duk Allah ba wanne yake kallo ba abin da yake kallo shine zuciyarka duk ne kai kana din nan don aiki kike sai abu kalama duk aiki da kake yi zahirin da kuma na batin insha Allah ke so Allah madauki ba mu kikkiawan zahiri da kikkiawan batin yace bi hasbi mri'in min ash-sharr an yahqira akahu al-muslima ya isa mutum sharri ma'ana abin da ke nufi shine inda babu sharri sai kawai ake kamar da uwanka to wannan din ya isa sharri inda ba wani abu da ka kira sunan su shiri a duniya sai kawai ka wulakanta kwanka wannan ya kai matuƙa a shiri wanda ba shi ba kanin sa ne mun ji wannan ma'ana kaiwa matuƙa ne a cikin kawo dukanta wanka musulmi sai yake cewa a kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irna dukkan musulmi dukkan dan uwansa musulmi haramun ne da jinin wato zubar masa da jini wa maluhu ko kuma dukiyarsa ya taɓa masa da tare da haƙƙi ba da irbuhu ko kuma mutuncinsa mutunci nan galibi da tare da in yace irbu yana nufin iyalinsa wato tsarin mutuncin iyali balarabe yana daga cikin mutanen da daban suke wajen kishi da riƙe wato iyali da rufa musu asiri da cewa kada ma wani ya ga halin da suke saboda tsabar kishi shi da damuwa da hatta ka ga irin wani ya ga wani a titi haka suna tafiya da matar mutum wani ya tsaya sai mutu ina wuni din nan balarabe ba zai karɓi wannan ba ina ruwanka da matar kan ne haɗa yanzu nan sai ga ranka haɗa za ka ga wato su ma suna da irin wannan ba su ga wani na kallon musu mijinsu kowa dai da nasa kishi shi wani abu ne na alheri su ce ga musulmi ba daidai bane mutum ya zama da yusi in an ce da yusi shine wanda zai ga suna mu'amala da kowa da kowa shi kike su wannan ya zo su gaisa wannan ba su gaisa abokan kawai su zo ana hira da su da ita ba a ba kuma ya abokaina ne za ta kawo musu abinci ko ba kanan zauna su yi hira kila ma su yi ko tare kuma ba a san abin da suka kalla ba kila kuma sakamakon su zama mummunan abu duk wannan muna yi a al'adu wannan abu yana da kyau mutum ya zama cewa ya rage shi ko ya dina shi gwargwado yawa amma abin da ake so shine a dina domin duk abin da zai kai ga mutunci kai zube domin abin da ke saka mutuncin mutum irin sa ta shafi iyalinsa yasa Allah ya tsokaki ya saukar da ayoyi har goma dan ya har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga tuhuma Aisha radiyallahu anha lokacin da munafikai suka tuhume ta da wannan mummunan abu sai saboda tsare darajar manzon su shi ka fito da wannan domin su ce eh ma ta manzo ta yi wani abu kaga za a ci mutuncin manzon nan sallallahu alaihi wasallam an tarihi ya kare su in muka zo muka tuno abin nan sai mun damu mu ce ya aka yi kai ya aka yi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu kaza aka samu kaza to wannan mutuncin yana da hatsari kuma har yanzu shi yasa za ga duk mutumin da zai shiga mawatsinin raidi wuraren da za a iya kokonton yana wani abu marar kyau to ya kokari ya fita da a yi kokonton shi da mutuncin ka shi ba shi ba in tsazancen da ala fi sama wata rana yana bakin masu ko yana tsaye da masu tafiya sai wani da ya gani sai ya juya da a dawo ba wata bace kiciya ce bin tukiyayyin masu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin kai ka je ka fi cewa ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wata kisa a kofar masallaci wani kuma ka zo na da ya inda ka tsaba in ake wa manzo Allah haka kuwa to ana fadawa hatsari sai mutum ya bi addinin musulunci duk abin da ya yi kokonto a gume ka kai ka guje shi to duk alaƙoƙin da za ka riƙa yi da wata ba ka da alaƙa da ita kuma haramiyya kanwar ka fice ba yar ka ba ba kanin ka ko ruwan ka da dai ki haramun ne ka aure ta duk alaka da matan da mutum wannan mutum ya kokari ya kauce masa domin ka tuhume shi kuma da ya zama cewa an taba masa mutunci da uki da mana mutunci karshe wannan duk maganganun suna da yawa wannan hadisi muslim ne ruwaito shi hadisi ne sahihi muna fata Allah madaukaki ya bamu ikon aiki da duk da ke ciki abin da zai haɗa kanmu mu so juna mu kaunaci junanmu to ya kamata a mu kiyaye shi mu aiki da shi na manta wani abu da na so mu faɗa kan karanta ta magana da al-Imam an-Nawawi ya ta saboda muhimmancin ta a dangane da wala ya haqiruhu ku duba littafin da ke hannunku ne wannan sufi eh shafi na 219 219 ne ku yana da yake cewa qawluhu wala yahqiruhu sai wulakanta shi ai la yahkumu ala nafsihi bi annahu khairun min ghairihi ma'ana kada hukunci akan kansa cewa shi ya fi wani alheri kalli wani ce wani ai da za a yi in ana zancen mu ma a kawa ne a ciki ma'ana ka riƙe ganin kai kafuwa ne ko kada kai wannan abu a sai ce bal yahkumu ala ghairihi bi annahu khairun minhu abin da ya kamata shi ne kullum ya riƙa muna nawa kansa zato shi iki wani ya fi ni alheri ya riƙe wa wani da kyakkyawan zato au la ya hukumu bi shay'in ko kuma ya shiru kada ma ya hukunci da komai kada ya ce ni na fi ko wannan ya fi sai ce fa innal aqibata muntawiyatun domin cikin aqiba a lamari da shi ɗaya wani abu ne a naɗe a gindine Allah ne kawai ya san shi ولا يدري العبد بما يخفي له أجل أفكي شي كأن يسأل أبن دزي wato cikawa bawa da shi wato shi bawan bai san kan me zai cika ba kan wannan aiki da ka cika domin in aka ce ni na fi wane ko wane ya fi ni ba abin da ake so dangane da shi na ne ya wani alaƙa da Allah ne ba wai anan duniya ba dama duniya menene ba kima ba wani abu da yadda na mizani da yake kimanta ba domin duk matsayi duk mallakar da ka mallaka wani ya mallaki irinsa haka ne kuma haka ba yawa to amma abun Allah shine babba ya zama cewa Allah subhanahu wa ta'ala kai a wurin ka kasuwa ne shine babba to shine anan sai yake cewa fa innal aqsa munqawiyatun wa la yadri al abdu bima yuqsamu lahu fa idha ra'a saghiran musliman da wani mutum karami kuma musulmi haka annahu khairun minhu ya iya hukunci saboda kyakkyawan zato ce da Allah wannan yaron ma ni ya fi ni abin Allah ya ita da shi na haku zunuban ta bangaren cewa ai yaro karami zunubanka ba su kai naka ba ko in ka kalli cewa zunubin yaro bai kai naka ba sai ka ce wannan yaron ma fa ya fi ni sai ka kalli wannan gefen yawwa amma ka fi shi to kamar ka nuna kowanne bangare aka kalla ka fi shi kenan Allah kuwa ya fi ka ta bangaren karancin zunubai ma'anar kenan sannan sai ke cewa a kasu zunubin min ko fi islam musulunci wa in ra'a man huwa akbar sinnan sun yaga mutumin da ya fi shi shekaru haka mabin khairiyyati shi ba yi musu hukunci da cewa wannan ya fi ni bi itibari annahu aqdamu hijratan minhu fil islam kan cewar ya fi riga shi ko hijira ko ya riga shi musulunta ya fi shi cewa a musulunci haka ne ko ba haka ba yawwa kalli wannan bangaren in ra'a kafiran in kuma kafiri sama da musulmi in ya kafiri lam yaqba bin nari baya yanke masa hukuncin cewa wannan dan wutan dan sai lihtimali annahu yuslimu fa yamutu musliman saboda zai iya yiwuwa ya musulunci kuma ya mutu a musulunci abin da nan shine sai yanke masa hukuncin cewa tabbas mutunci domin bai mutu ba tukuna ba sai da kare amma da tafiyar ka aka ne hukuncin kafiri a lahira hukuncin kafiri a lahira shine da wannan hukuncin tsakanin wancan hukuncin da wannan to wannan wani mutum ne guda ɗaya su cikin ne kace wannan har abada dan wuta ne shine aka ce kai kai haka zai musulunta kuma ya zo ya zama cewa musulunci ya tafi ko lahira a matsayin musulunci idan ya zama wannan littafin ya kai matuƙar imamu nawawi ya faɗa mana waɗannan maganganun ina ga musulmi sai ka faɗa masa wasu maganganu waɗanda ba daidai ba da yawan mummunan zato da muke wa juna dan dan za ka hango nan da nan kai zaci cewa wani abu aka yi mummuna shi yasa sai zama cewa mafi yawan mu ba su ma junan mu haka ne ba haka ɗan ƙarfi yanzu sai a tuhumi shi ka tsakanin ba ma ganin girman juna muke daidai wa da haka nan ba ma tausayin na ƙasan mu kan waɗanda suke shugabannin mu su ba ma ganin girman su kowa sai buɗe da shi abin da ya kuma duk mutuncin mutum a al'ummar mu yanzu zai fita da mutunci mutum sai iya kallon su da lafuce masa hanci ko zazzage shi wannan duk tsari ne na rashin tarbiyya da rashin wato aiki da irin wannan hadisai da ke karantawa muna fata Allah madaukaki ya kara mana tarbiyya tsayuwa a kan hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai kungiyoyi da sun daɗe ba da su amma na ga ba a samu damar amsa su ba ina ga zai kyau yau mu yi magana a kansu